بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اتقوا الله تعالى يا عباد الله اتقوا الله تعالى كما أمركم بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إن البدع والمحدثات في الدين من الأمور التي حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإن من البدع المحدثة التي يتعبد بها بعض المسلمين بدعة الاحتفال بالمولد النبوي بدعة الاحتفال بالمولد النبوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم والاحتفال بالمولد بدعة منكرة وأول من أحدثها والاحتفال بالمولد بدعة منكرة وأول من أحدثها العبيديون في القرن الرابع الهجري فقد بين العلماء قديما وحديثا بطلان هذه البدعة والرد على من ابتدعها وعمل بها فلا يجوز الاحتفال بالمولد لأمور وبراهين منها أولا الاحتفال بالمولد النبوي من البدع المحدثة في الدين التي ما أنزل الله بها من سلطان لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرعه لا بقوله ولا فعله ولا تقريره وهو قدوتنا وإمامنا قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه ثانيا الخلفاء الراشدون ومن معهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفلوا بالمولد ولم يدعوا إلى الاحتفال به وهم خير الأمة بعد نبيها وقد قال عليه الصلاة والسلام في حق الخلفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثالثا الاحتفال بالمولد من سنة أهل الزيغ والضلال فإن أول من أحدث الاحتفال بالمولد الفاطميون العبيديون في القرن الرابع الهجري وقد انتسبوا إلى فاطمة رضي الله عنها ظلما وزورا وبهتانا وهم في الحقيقة من اليهود وقيل من المجوس وقيل من الملاحدة وأولهم المعز لدين الله العبيدي المغربي الذي خرج من المغرب إلى مصر في شوال سنة ثلاثمائة وإحدى وستين وقدم إلى مصر في رمضان سنة ثلاثمائة واثنتين وستين فهل لعاقل مسلم أن يقلد الرافضة ويتبع سنتهم ويخالف هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أجيبوا لأنفسكم عباد الله رابعا إن الله عز وجل قد كمل الدين فقال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت, ورضيت لكم الإسلام دينا والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه للأمة ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا لعباد الله فلو كان الاحتفال بالمولد من الدين الذي يرضاه الله عز وجل لبينه صلى الله عليه وسلم لأمته أو فعله في حياته قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم رواه مسلم عباد الله ثم خامسا إحداث مثل إحداث مثل هذه الموالد البدعية يفهم منه أن الله تعالى لم يكمل الدين لهذه الأمة فلا بد من تشريع ما يكمل به الدين ويفهم منه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغ ما ينبغي للأمة حتى جاء هؤلاء المبتدعون المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به سبحانه وتعالى زاعمين أن ذلك يقربهم إلى الله وهذا بلا شك فيه وهذا بلا شك وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قد أكمل الدين وأتمه على عباده وأتم على عباده نعمته قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سادسا صرح علماء الإسلام المحققون بإنكار الموالد والتحذير منها عملا بالنصوص من الكتاب والسنة التي تحذر من البدع في الدين وتأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتحذر من خلافته في القول والعمل والتحذير منها عملا بالنصوص من الكتاب والسنة التي تحذر من البدع وتأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتحذر من مخالفته في القول وفي الفعل والعمل سابعا إن الاحتفال بالمولد لا يحقق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يحقق ذلك اتباعه والعمل بسنته وطاعته وطاعته صلى الله عليه وسلم قال جل شأنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ثامنا الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيدا فيه تشبه باليهود والنصارى في في أعيادهم وقد نهينا عن التشبه بهم وتقليدهم تاسعا يا عباد الله العاقل لا يغتر بكثرة من يحتفل بالمولد من الناس في سائر البلدان فإن الحق لا يعرف بكثرة العاملين وإنما يعرف بالأدلة الشرعية قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون وقال عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال سبحانه وقليل من عبادي الشكور ثم عاشرة القاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ولا شك أن رد أن ولا شك أن من رد الاحتفال بالمولد إلى الله ورسوله يجد أن الله يأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويبين سبحانه وتعالى أنه قد أكمل الدين وأتم النعمة على المؤمنين ويجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاحتفال بالمولد ولم يفعله ولم يفعله أصحابه فعلم بذلك أن الاحتفال بالمولد ليس من الدين بل هو من البدع المحدثة الحادية عشرة إن المشروع للمسلم يوم الاثنين أن يصوم إذا أحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه فالمشروع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين وعدم الاحتفال بالمولد الثاني عشر عيد المولد النبوي لا يخلو من وقوع المنكرات والمفاسد غالبا ويعرف ذلك من شاهد هذا الاحتفال ومن هذه المنكرات على سبيل المثال للحصر ما يأتي أكثر القص أولا أكثر القصائد والمدائح التي يتغنى بها أهل المولد لا تخلو من ألفاظ شركية والغلو والإطراء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله رواه الإمام البخاري في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ثانيا يحصل في الاحتفال في الاحتفالات بالموالد في الغالب بعض المحرمات الأخرى كالاختلاط الرجال بالنساء واستعمال الأغاني والمعازف وشرب المسكرات والمخدرات والمخدرات وقد يحصل فيها الشرك الأكبر كالاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره من الأولياء والاستهانة بكتاب الله عز وجل فيشرب الدخان في مجلس القرآن ويحصل الإسراف والتبذير في الأموال وإقامة حلقات الذكر المحرف في المساجد أيام الموالد مع ارتفاع أصوات المنشدين مع التصفيق القوي من رئيس الذاكرين وكل ذلك غير مشروع بإجماع علماء أهل الحق ثالثا يحصل عمل القبيح في الاحتفال بالمولد النبوي عليه الصلاة والسلام و... وذلك يكون بقيام البعض عند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم إكراما له وتعظيما لاعتقادهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد في في مسجد في مجلس احتفالهم ولهذا يقومون له محيين ومرحبين فإن محيين ومرحبين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة ولا يتصل بأحد من الناس ولا يحضر اجتماعهم بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة انظر كتاب التحذير من البدع للشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه كما قال الله عز وجل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع ففي, ففي هذه الآية والحديث الشريف وما جاء في هذه المعنى من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم عباد الله يقول الله جل شأنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الغفور لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن البدع في الدين من الأمور المحرمة التي حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن هذه البدع كما سمعتم بدعة الاحتفال بالمولد وما يحصل فيه من المفاسد والاختلاط بين الرجال والنساء والمضاهاة لدين الله وتعدي حدوده فاتقوا الله تعالى واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم bayan haka yan uwa hudubar mu ta yau a wannan rana ta juma'a shida ga watan bakwai ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 1445 wanda yake daidai da 22 ga watan tara shekara ta 2023 miladiya hudubar mu ta yau daga wannan masallaci mai albarka daga wannan mimbari mai albarka a nan masallacin imamul bukhari da ke nan unguwar rauda kwatas a nan cikin garin bauchi hudubarmu ta yau tana magana ne a kan abin da ya shafi illan bid'a a cikin addini da kuma kirkirarrun abubuwa a cikin addini musamman a wannan wata da muke ciki watan rabi'ul awwal wanda wasu ke kiran shi da watan murnan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayin Allah mu ji tsoron Allah kamar yadda Allah ta'ala ya umarce mu a cikin alkur'ani ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah iyakar yadda ya dace sannan kar ku kuskura ku mutu face kuna musulmai bayin Allah lallai bidi'o'i da ƙirƙirarrun abubuwa a cikin addini suna daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haramta kuma manzansa tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya haramta su yana daga cikin wayannan bidiyoyi wayanda aka kirkira waɗanda da yawa daga cikin musulmai suna aikata su da sunan cewa ibada suke yi shine bid'a ta murna ko biki da sunan cewa wato an samu zagayowar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikakken tsira da mafi kamalan aminci su kara tabbata a gare shi ya ku yan uwa yin biki da sunan murnan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan bid'a ce kirkirarren abu wanda addinin musulunci ya kyamace ta ayoyin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kyamaci waɗannan abubuwan malamai cikin magabata tun daga zamanin sahabbai har zuwa ga waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa sun kyamace su waɗanda suka fara kirkiro wannan abun su ne waɗanda ake kiransu da al'ubaidiyuna waɗanda suka zo a ƙarni na hudu bayan hijira ma'ana shekara ta ɗari hudu bayan hijira ba a fara gudanar da bidi'a ta maulidi ba sai da aka samu shekaru ɗari hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga kusan shuɗewar annabi da kusan shekara ɗari hudu kenan Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi malamai a da da yanzu sun bayyana wato bacin wannan bid'ar da rashin dacewanta da kuma yin raddi ga waɗanda suka kirkire ta ko waɗanda suka yi aiki da ita don haka bayi dacewa a yi biki da sunan cewa an samu ranar zagayowar haihuwar manzon Allah zagayowar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda al'amura da kuma dalilai kamar haka na farko shine yin biki da sunan zagayowar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin bidiyo'i da aka kirkira a cikin addini wanda Allah bai saukar da wata hujja ko wani dalili akan cewa a yi maulidi ba babu wata hujja babu wani dalili da Allah ya saukar ko a cikin littafinsa ko a sunnar manzonsa sallallahu alaihi wa sallama wanda suke goyon bayan wannan bid'a shi yasa duk sanda zaka kalubalanci waɗanda suke wannan bid'ar da ce su kawo dalili aya ko hadisi da ka samu babu sai dai ayi hayaniya ayi surutu a zazzage ka a ce maka kai makiyin manzo ne baka son annabi ko wani abu makamancin haka amma in ka ce a buɗe alkur'ani a karanto ina ya fito mu gani babu a buɗe hadisi sahihul bukhari muslim nasa'i tirmizi abu dawud ibnu maja a ɗauko muwaɓɓa a ɗauko littattafai na addini babu naka babu hujja babu dalili sai dai a yi zage-zage ko a yi tsire-tsine ko kuma a yi iwace-iwace amma ba za a bude maka dalili a kawo ba ba za a bude maka ƙwar'ani a karanta ko a bude maka harisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a karanta ba annabi sallallahu alaihi wa sallama bai shar'anta wannan abin da magana ko aiki ko tabbatarwa ba don dama ana samo addini sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyoyi guda uku ko abinda annabi ya ce ayi to wannan baya ciki ko abinda annabi yayi har yanzu dai baya ciki ko abinda aka yi a zamanin annabi amma Allah bai hana ba annabi bai hana ba sallallahu alaihi wasallama to har yanzu dai wannan baya ciki baya cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa shine jagoran mu shine allon kwaikwayonmu shine shugabanmu shine mai gidanmu shine wanda muke ɗauko addini daga taskansa duk wani addinin da bai fito daga taskar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to wannan ba sunan shi addini ba Allah ya ce duk abinda annabi ya zo muku da shi ku karba abinda annabi ya hana ku kuma ku hannu ku ji tsoron Allah lallai Allah mai tsananin ukuba ne sannan a wani wajen Allah yake cewa lallai tabbas ya kasance a gare ku a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ibadarsa da mu'amalansa kuna da uswatun hasana kuna da kyakkyawan abun koyi a ina za ku kwaikwayo addininku shine wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ga duk wanda ya kasance yana fatan gamuwa da Allah lafiya yana fatar ya je lahira lafiya ya shiga aljanna kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan al'amarin namu na addini wanda baya ciki to an mayar masa Allah baya so Allah ya mayar masa to wani yana iya cewa ni ai ba ni na kirkira ba ni ma aikatawa ne sai ruwaya ta zo daga Imam Muslim yace man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd wanda ya aikata aikin da ba mu muka sashi ba an bayar masa kaga wancan ruwayar tana raddi ga wayanda suka kirkiro wannan kuma tana raddi ga wanda ya samu an kirkiro kuma ya dauro akai daka da wanda ya kirkiro da wanda ya aikata duka Allah ya mayar musu Allah baya su Allah baya bukata to anan yana daga cikin abin da yake ɗaure kan mutane galibi wayanda ba su fahimta ba uzuri na jahilci wayanda kuma suka fahimta son zuciya shine in ka yi maganar bidi'a kaza bidi'a ne kaza bidi'a ne sai ce to me yasa muka ga fanka a masallacin ku annabi ya sa fanka a masallaci me yasa ka shiga mota annabi ya shiga mota me yasa kai kaza annabi ya yi kaza to wannan kaga ko dai wanda bai fahimta ba jahilci yake damunsa ko wanda ya fahimta son zuciya yake damun shi abinda muke rigima da kai akai shine ka ce wannan abin da kake yi addini ne kuma akwai lada sai kuma ka kwatanta shi da shan fanka mu kuma a wajen mu shan fanka entertainment ne kawai jin daɗi ne hutawa ne daka in ka gamsu cewa wannan abin da kake yi matsayin shi ɗaya da shan fanka addini to shikenan yanzu ka yadda cewa da maulidi da shan fanka da maulidi da shiga mota da hukuncin su daya a addini to shikenan mu kawo tasar da mu ba wanda ya taba ce maka ya shiga mota Allah zai bashi lada ba wanda ya taba ce maka ya sha fanka akwai lada dan ya sha fanka ba wanda ya taba ce maka din ya sa hula zanna bukar ko ya sa riga da wando annabi bai sa ba akwai lada ba wanda ya taba gaya maka haka to yana da kyau mu fahimci cewa ita bid'a tana shiga cikin ibada ne banda al'ada akwai abin da ake kira da ainun guda biyu akwai ainun ta ibada akwai ainun ta ada al'ada kenan to bid'a tana shiga wato ainihin ainun ne na ibada tana shiga cikin ibada ne amma abin da yake al'ada wanda Allah bai haramta ba ka je kai tai dama ma'anar bid'a a larabci shine kirkiran kirkirarren abu duk abin da ka kawo shi sabo wanda da babu shi sai a ce kai bid'a a larabci kenan amma a shari'a in ka kawo wani abu a addini wanda babu shi to anan ne zamu ce kai bid'a shi yasa Allah ya ce shi Allah shine badi'us samawati wal ard kaga badi'u da kalmar bid'a Allah shine ya kirkire halittar samai da kasai da babu su sai Allah ya kirkiro su ya kawo su to wannan ita ake kira bid'a a cikin a larabci kenan bid'a kenan a larabci in ka kawo sabon abu wanda babu shi ka kawo technology ka fito da sabbin abubuwa da babu su ka fito da sabbin wayoyi da babu su sabbin motoci sabbin kaza sai mu ce wannan kamfanin ta yi bid'a amma bid'a na yare amma a addini fa to in ka kawo sabon ibada da babu ita to sai a ce ka yi bid'a da ka in dai a rayuwa ne Allah ma so yake kai ta bid'a an dai a rayuwa ne kai ta bid'anka kai ta bid'arka in ka samu dama kai da kanka ka kirkiro mota ba a kirkiro kawo ba kai da kanka ka kirkiro Allah yana son haka Allah ya ce huwa an sha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha Allah shi ya kage halittan ku daga ƙasa ya kuma ba ku rainon ƙasan ga ƙasan nan ku kirkiro sabbin abubuwa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ya ce duk abun da ku gani a bayan ƙasa naku ne ku yi duk yanda ku ga dama da shi indai Allah bai haramta ba Allah ya saukar da karafu ya saukar da kaza ya saukar da kaza daga zuwa ga bayan ƙasa ya tsirar da shuka ya tsirar da komai sai ce duk abun da za a sarrafa shi a more shi a rayuwa ku je ku aikata da ana hawa dawakai da raƙuma da jakuna in za a je gari mai nisa sai Allah ya kawo lokacin da za a hau mota garin da in an hau jaki za a yi kwana biyu ana tafiya sai a shiga mota a tafiya awa biyu ko awa uku ko hudu wannan ci gaba ne na rayuwa abinda sako ne in zaka kai sai ka a rubuta a takarda ka kai zuwa gari kaza sai a rubuta shi a waya sai a tura within sakanni sai ya tafi wannan ci gaba ne na rayuwa amma a addini ba a kawo sabon abu haka duk wanda ya ce maka in ka ce maulidi bid'a ne to shiga mota ma bid'a ne to sai sai mu ce masa in dai ka yadda da maulidi da shiga mota a wajenka duka ɗaya ne matsayin maulidi da matsayin shiga mota duka ɗaya ne to alhamdulillah mu dama shiga mota a wajen mu hutawa ne da jin daɗi ba mu ce maka kuma duk wanda bai shiga mota dan wuta bane kai ko cewa kai duk wanda bai maulidi makiyin annabi ne dan wuta kaga akwai bambanci akwai bambanci cewa kai duk wanda baya yi bayi son annabi duk wanda baya yi makiyin annabi ne duk wanda baya yi dan wuta ne akwai bambanci tsakani saboda haka abu ne wanda abubuwa ne wanda ba za su taba haduwa ba Allah ya shirye da mu haka wannan abubuwa ne da ko dai mutum jahili ne bai fahimta ba ya kamar uzuri ko kuma ya fahimta amma son zuciya ya hana shi sannan dalili na biyu akan haramcin maulidi shine kalifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu khulafa'ur rashidun da wanda suke tare da su cikin sahabbai cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi maulidi ba ba su yi bikin maulidi ba kuma ba su yi kira zuwa ga ai ba kuma in ka cire annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'ummar su ne mafi alkhairin al'ummar daga annabi su ne mafi alkhairi su ne mafi alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya hore mu yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di annabi yace ku rike sunnata gam sannan ku rike sunnar kalifofi na shiryayyu addu alaiha bin nawaji ku rike ta da turamin haƙwaran ku ta kai zama abinda annabi ya addini hujja ce abinda khulafa'ur rashiduna suka yi ana kafa hujja da shi matukar ba a samu aikin annabi sallallahu alaihi wasallama ya warware aikin da suka yi ba in an samu sun yi wani aikin da ya ci karo da aikin annabi sai a ce ijtihadi suka yi su ba ma'asumai bane suna kuskure Allah ya yafe musu amma dai ga maganar sayyidina abubakar da umar ga maganar annabi ba za mu bar maganar annabi mu bi abubakar da umar ba wannan ita ce aqidar musulmi da haka manzo Allah sai ya ce ka shedun da kirkirarrun al'amura domin dukkan kirkirarrun al'amari a addini bid'a ce dukkanin bid'a kuma bata ce dukkanin bata kuma masaukin ta wuta Allah ya tsare mu na uku shine yin biki da sunan murnar zagayowar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sunna ce daga cikin sunnonin ma'abuta bata da karkata wayanda suka kauce daga hanyar Allah wayanda suka fara kirkiran wannan bid'a su ne alfatimiyuna al'ubaidiyun sun kirkiri wannan ne kuma a ƙarni na hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga ƙarni na hudu shekara 400 da wani abu bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to yanzu abinda ba a yi shi zamanin annabi ba sallallahu alaihi wa sallama babu shi zamanin sahabbai babu shi zamanin tabi'ai babu shi zamanin atba'ut tabi'in sai da aka shiga karni na hudu tukunna kafin aka kirkiro shi ya zai zama addini ya zai zama addini to kaga in ka ce duk wanda baya maulidi baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai mu ce waɗanda suka yi addini kafin zuwan manzon kafin wato zuwan a fara maulidi waɗanda suka yi addini kafin fara maulidi su suna son annabi ko ba su son annabi sahabbai suna son annabi ko ba sa son shi su imamu maliku da suka wuce suna son annabi ko ba sa son shi duk suna son annabi to ya kai ba su yi ba da su shiga aljanna ko ba za su shiga ba duk za su shiga aljanna to in ka yadda sahabbai ba su yi ba za su shiga aljanna to ni ma ka balni ba zan yi ba kuma zan shiga aljanna insha Allah shikenan sannan da haka wasu suna wayannan da suka kirkiro maulidi suna danganta kansu zuwa ga na Fatima yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuma ƙarya ce da kire da kage da zalunci Fatima ba ta da alaka da su ko kaɗan amma suna jingina kansu zuwa gare ta suna cewa su Fatimiyyu ne haka Fatima ba ta san su ba kuma ba ta da alaka da su amma hakikanin gaskiya wasu mutane ne daga cikin ko dai Yahudawa ko Maguzawa ko yahudawa ko maguzawa wanda ya fara kirkiran wannan shine wanda suke masa take da mu'izzuddin la wato wai wanda ya taimaki addinin Allah a yanda suke ikirari shine al-ubaidi al-maghribi wanda ya fito daga a maghrib zuwa misra a watan shawwal shekara ta 361 zuwa misra ya isa misra a watan ramadan shekara ta 362 bayan hijira to yanzu don allah musulmi mai hankali zai yadda ya kwaikwayi yahudawa da maguzawa ya bar manzon allah sallallahu alaihi wasallama musulmi mai hankali wannan ya rage ga kowa ya amsa makansa dalili na hudu shine Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka Allah ya kammala ya riga ya gama cika addini addini ya riga ya cika tam bayi bukatan ƙari tun lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da aya ya ce al-yawma yau din nan da aka saukar da wannan ayar in dai maganan ibada ne da hukunce hukunce akmaltu lakum dinakum na riga na cika muku addinin ku an gama wa atmamtu alaikum ni'mati na riga na cika muku ni'imata wa rabitu lakum al-islam dina na yadda musulunci zama addinin ku kaga wanda ya kawo wani abu na addini bayan wannan to ya nuna kenan cewa fa lallai ya warware wancan ayan ta suratul maida Allah bai cika addini ba kuma Allah ya ce ya cika wanda ya karyata ubangiji kuma ka san makomansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ya gama isar da komai a fili a bayyane bai bar wata hanya wacce take kai mu zuwa ga aljanna kuma ta nisantar da mu daga wuta ba face ya yi bayani ma wannan al'ummar tasa abu ne sananne gare mu cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine mafificin annabawa kuma shine cikamakon annabawa daga shi ba wani annabi daga shi babu sabon wahayi daga shi babu sabon wahayi da haka kuma shi ne wanda ya fi su ya isar da saƙon Allah cikakke duk cikin annabawa duka sun isar da saƙon Allah yadda Allah ya umarce su amma ba wanda saƙonsa ya cika irin cikan da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi annabi ya yi nasiha mabayin Allah ya isar da saƙo inda a ce biki don murnan haihuwansa yana daga cikin addinin da Allah ya yarda da shi to da annabi ya yi ya bayyana shi ma al'ummarsa da ya musu bayani ko kuma da ya aikata lokacin rayuwarsa da ya yakan to amma manzo Allah cewa ya ba wani annabi da Allah ya aiko face haƙƙi ne akan wannan annabi ya nuna ma al'ummarsa duk wani alkhairin da ya san zai riski wannan al'ummar ya kuma gargadintar da su ya musu gargadi game da duk wani sharrin da ya sani in dai ya san wannan alkhairi ne dole ya nuna musu in ya san wannan sharri ne dole ya nuna musu ya musu gargadi to kenan ka kawo wani abu ka ce ga wani alkhairi imamu malik ya ce duk wanda ya kirkiri wata biri'a cikin addini kuma ya ji maransa cewa wannan abu ne mai kyau to kamar fa yana raya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ha'inci sakon da Allah ya aiko shi da shi ne ga wani abu nan da bai isar ba shi kuma yanzu gashi ya zo dai isar shi kuma yanzu ya zo zai isar na biyar kirkiran wayannan bidiyo'i da sunan murnar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan fa zaka iya fahimtar cewa Allah bai cika addini ma wannan al'ummar ba kamar yadda ya faɗa da haka yanzu dolan dole sai an kawo wani sabon abu wanda da shi addinin zai cika za kuma ka fahimci cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama bai isar da saƙon da Allah ya aiko shi da shi yadda ya kamata ya isar ba da aka su wa'innan 'yan bidi'a wayanda suka zo a ƙarshen zamani bayan rasuwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yanzu sun ƙirƙiro abubuwan da sai an yi shi kafin addini ya cika an kawo abin da sai an yi shi kafin addini ya cika a hakan ma wai suna tunanin cewa za su samu kusanci zuwa ga Allah suna tunanin cewa Allah zai so su Allah zai kaunace su wannan babu shakka hadari ne mai girma sannan fito na fito ne da Allah subhanahu ta'ala. Allah kuma ya riga ya cika addini ya cika mabayinsa ni'ima addini ya riga ya cika Allah yana cewa wai ka tambaye su am lahum shuraka ushar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi wai ko suna da wasu alloli ne wasu ababen bauta da suka shar'anta musu wasu abubuwa na addini wanda Allah bai shar'anta ba Allah bai san da shi ba a cikin addini Allah bai san bai saukar da shi ba addinin musulunci bai san da shi ba addinin Allah bai san da shi ba sannan hujja ta biyar malaman musulunci dukkaninsu sun yi ittifaki akan nuna haramcin maulidi sun yi inkarin shi sun kuma kyamace shi sun kuma gargadantar da cewa kar a yi shi saboda suna aiki da wasu nassoshi da suka tabbata daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wayanda suke gargadi game da kirkiran abubuwa cikin addini wayanda suke umarni da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wayanda suke tsoratarwa game da sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen aiki da magana da kuma duk abin da mutum zai aikata daka nasoshin da suka ce kar ku kawo bid'o'i cikin addini kar ku wuce iyaka cikin addini kar ku yi abin da Allah bai sa ku ba cikin addini wayannan nasoshin da su da su malamai suka yi amfani suka ce to a gaya mana ina wannan ibadan ta fito a cikin addini babu to ba za a yi ta ba babu to ba za a yi ta ba sannan na bakwai yin biki da sunan murnan zagayowar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ba shi yake tabbatar da cewa mutum na son annabi ba ko kaɗan wannan ba alama ba ce abin da yake tabbatar da kana son annabi shine yi masa biyayya da kuma bin sunnarsa bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya ce ka gaya musu in dai da gaske kuna son Allah to ku bi ni ku mun biyayya Allah zai so ku kuma ya gafarta muku zunubanku in da gaske kana son Allah kana son annabi sallallahu alaihi wasallama to kai amfani da ka'idan mai ahalari da yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fi baya halatta ga mutum ya aikata duk wani aiki sai ya san me hukuncin Allah akai don abin da aka ce maka gashi addini ne sai ka ce a ina aka samu shi matsalar da ake samu shi ne duk inda ka ga ɗan bidi'a a ko'ina ne wayanda suke sama ba sa bari na ƙasa su yi karatu ba sa yadda na ƙasa su yi karatu da haka su na ƙasa kullum abin da suke yi kawai shine makauniyar biyayya amma su ba a bari su yi karatu saboda in mutum ya karanta zai gano ai ba daidai ake yi ba zai gano babu da aka sai dai a yi ta tusa masa ra'ayi a yi ta tusa masa wani tunani wanda babu shi a ƙur'ani babu shi a sunna babu shi a tarihin musulunci gaba ɗaya kullum za ka gane ita sunna da yake ita ce gaskiya ita ce kullum za ga ana tallanta malamai suna karanta littattafai na sunna majalisai daban-daban kowane gari in ka je sai ka lissafa majalisan malaman sunna da suke karantar da littattafan sunna sama da ɗari amma ba za ka samu majalisin yan bid'a ko da guda ɗaya ba babu duk wani da zai fito da suna yana kare bid'a a yana kare ɗariƙarsa ko yana kare wani abu iyakaci aikinsa sai dai ya shiga falo ya sa waya ana rekodin ya ta surutu ya ta ihu amma ya fito masallaci ya karantar da mutane ba zai iya ba ɗauko littafinku na yan bid'a buɗe ka karanta ba zai iya ba amma ka gaya mun wani littafi ne na sunna wanda ba a karantar da shi wani littafi ne na aƙidar ahlus sunna wanda ba a karantar da shi amma dai a ce maka muna alfahari da shehuwa ne da shehuwa ne waliwa ne an ce ɗauko littafinsa ka bude ka karanta sa a masallaci ka karanta mu gani babu ba zai yi ba saboda ai mutane ba mahaukata bane kowa yana da hankali kowa yana da hankali saboda haka sai dai a ce maka ka nisanci yan izalan nan ka nisanci wannan yan salafiyan ka nisanci ahlus sunnan nan kar ka je kusa da su kar yi kaza kar yi kaza bar kowa ya je ya saurara ya saurari naku ya saurari na kowa ya cire hankalinsa ya cire masa me dalili wanne ne gaskiya wanne ne gaskiya saboda haka duk abin da yake gaskiya ya ba a koye shi fitowa da shi fili ake yi abin da kaga ana boye shi yanzu kaga abin da ake yi littafi littattafai na yan bid'a na farko su ba za su karanta ba na biyu in ka je ka sayo ka zo ka hau mimbari ka karanta sai su zage ka na uku in wani a cikinsu ya karanta sai su nuna ba sa tare da shi to wannan wani irin addini ne littafin ku ba ku karanta ba wani ya karanta kun zage shi na cikinku ya karanta kun ce baya cikinku to wani irin addini ne wannan wani irin addini ne wannan waye a duniya aka taba samu mai ahalari ko ishimawi ko iziya ko risala ya kai karansa don ya karanta littafinsa waye shi yaushe aka taba samun wani malami na sunna ya rubuta littafi ka karanta ya ce bai yadda ba ai ma daɗi yake ji ma yaji in yana raye ana karanta littafinsa daɗi yake ji amma wani irin addini ne ana karanta littafi kuma ana faɗa da mutum mutum ya je makaranta ya koyi karatu ya nemo kuɗi da kuɗinsa ya je ya siyo littafi ya siyo da kuɗin shi ya zo muka zo masallaci namu latifika namu muka zauna muka karanta sai kuma kace don me kuma kace shine gaskiya to taya aka yi haka taya aka yi haka kaga wannan alama ce ta rashin gaskiya kaga ana nuku-nuku ba gaskiya kenan inda gaske ne a fito da shi kulfa a tubi taurati fatluha in kuntum sadiqin ku je ku dauko ku zo karanta inda gaske ne ba zai yi ba Allah ya tsare mu dalili na takwas shine yin biki da sunan maulidi ko murnar ranar zagayowar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rikon wannan a matsayin ranar idi ko ranar biki wannan alama ce ta kwaikwayon yahudawa da nasara kwaikwayon yahudawa da nasara Allah kuma ya hana mu kwaikwayon su annabi ya hana mu kwaikwaye su sallallahu alaihi wasallam da aka kwaikwayon yahudawa ne kwaikwayon nasara ne su ne masu murna na zagayowar ranar haihuwa har ta kai ga mutum wai shi a karan kansa shi ma yana bikin birthday ranar haihuwansa ta zagayo shi ma yana biki duk wannan kwaikwayon yahudawa ne da nasara wanda musulunci ya hana mu musulunci ya hana mu to in ya zama ni a karan kaina an ce mun kan na yi bikin ranar haihuwa na saboda kan na yi koyi da yahudawa yaya za a yi in kwaikwayo abu da yahuda kuma in jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na tara mutum mai hankali baya ruduwa da yawan wayan da suke aikata maulidi wani zaka ji ya ce maka ana yi a kaza ana yi a kaza ana yi a kaza ana yi a kaza domin gaskiya ba a gane ta da yawan mabiya ana gane gaskiya ne da dalilai na shari'a in da yawan masu yi ake gane gaskiya a wani gari ne a duniyan allan nan birni ko kauye ba a zina ina ne shi ina ne ba a yi ina ne ba a cin hanci ina ne ba a shan giya ina ne ba a yi ta kuma tabbatar a duniya yawan mazinata a duniya sun fi yawan masu maulidi a duniyan nan to yanzu kenan in ya zama haka ne kowa na yi to kowa ya kama zina kenan tunda kowa yana yi kowa ya kama shan giya kenan tunda kowa na yi kowa ya kama sata kenan tunda duk ko ina ana yi kaga wannan ashe ba hujja bace Allah ya ce in har kace zaka yi biyayya ma da yawan mutane a duniya za su batar da kai da kan hanya domin da yawan mutane abin da suke bi shine abin da yake zato kuma suna bin rudani ne kawai Allah ya ce kaɗan ne daga cikin bayina suke gode mu a wani wajen ya ce mafiya yawan mutane duk yadda za ka yi kwaɗayin su musulunta su imani ba za su yi ba a shekenan inda yawan mutane kake bi to za ka halaka duk inda ka ji ƙur'ani an ce aksarar nasi aksarar nasi za ka ga an kawo mummunan abu ne la ya alamu la yi haka haka za ka gani wa inna kasiran minan nasi la fasikun Allah ya ce da yawa yawan mutane fasikai ne sannan dalili na goma akwai wata ka'ida ta shari'a shine duk sanda aka yi sabani kace kaza halal ne nace haram ne to sai ya ce kowa ya shiru mu koma littafin Allah mu koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce duk abin da kuka yi sabani akai to ku mai da shi zuwa ga Allah da manzonsa inda gaske kun yi imani da Allah da ranar lahira haka duk wani abu da kuka yi sabani akan hukuncinsa sai mu ce to kowa ya shiru bude Qur'ani ga karanto dalilinka kai ma bude karanto dalilinka bude sunnar annabi karanto kai ma bude ka karanto kai baka dalili baka da dalili eh to yi mana shiru karka sake magana wannan ita ce ka'ida Allah ya ce duk abin da kai sabani akai to hukuncinsa na zuwa a mai da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala daka wannan babu shakka cewa duk wanda ya maida hukun neman hukuncin dikin ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga alkur'ani da sunna to zai tabbatar fa babu dalili a ciki in ko ba dalili a ƙur'ani da sunna zai ga abin da ya fi masa shine ya bashi ya bashi sannan na sha ɗaya abin da aka shar'anta ma musulmi in kana murnar zuwan manzan Allah da haihuwarsa shine duk ranar litinin ka yi azumi wannan shine abin da manzan Allah aka tambaye shi me yasa kake azumi ranar litinin yace bu'istu yace zalika yawmun bu'istu zaka yawmun wulidtu fihi wa bu'istu fihi wannan ita ce ranan da aka haife ni ita ce ranan da aka aiko ni a ciki ran da aka fara yi ma annabi wahayi ranar litinin to kaga in ma akwai ranan da ya cancanta a yi biki da ranan haihuwar annabi da ranan da aka fara masa wahayi wacce ce rana mafi alkhairi ga duniya wacce ce tafi alkhairi ga duniya saboda haka ma hatta a yi wato a tabbatar da yaushe ne exact ranar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malaman musulunci sun yi sabani wannan dalili ne duk wanda ya ce ma sha biyu ga watan Rabiul Awwal wannan dalili ne kawai sha shi faɗi ne kawai ma anzalallahu biha min sultan ba wani dalili da karanta littattafan tarihi duka zaka ga akwai wanda suka ce ranar tara ga wata akwai wanda suka ce ranar sha ɗaya akwai wanda suka ce goma akwai wanda suka ce ran sha biyu akwai wayanda suka ce ma kafin takwas ga wata kai akwai ruwan da ta ce ma ranar biyu ga watan Rabiul Awwal yaushe za a tabbatar saboda ran da lokacin da aka haife shi ai duniya ma bata san waye shi ba duniya bata san waye shi ba me yasa za ga mutum duk wanda ka ganshi yanzu babba a kasan nan wanda aka haife shi a shekarun baya shi karan kanshi bai isa ya faɗi exact ran da aka haife shi ba sai dai ya kirdadu sai dai duniya ta yi kirga don an haife shi rana kaza saboda lokacin da aka haife shi babansa bai san zai zama shugaban kasa ba da aka bai kiyaye rajuwan kirga aka haife shi ba in ba yanzu da zamani ya zo ana haihuwar mutum ake bude mai kati a asibiti ba to da haka lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ma bata san waye shi ba duniya bata san waye shi ba ballantana a kiyaye yaushe ne takamammen ranar da aka haife shi sannan dalili na sha biyu na ƙarshe shine yin biki da sunan taya murnar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa baya wofantuwa daga abubuwan da suke Allah ya hana abubuwa na kyama a addini abubuwa na haramun galibi duk wanda ya je wannan bikin wannan bikin baya tsaftatuwa daga wa'annan abubuwa na farko zaka ga mafiya yawan kasidu da waƙoƙi na yabo da bege da ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka samu ba sa tsaftatuwa daga kalmomi na shirka da kuma wuce iyaka da wuce iyaka wajen zuguguta wani sheyi ko waliyi ko ma zuguguta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har akai shi matsayin Allah annabi kuma ya ce la taquruni kama aqratin nasara almasih ibn maryam kar ku ziga ni ku zuguguta ni ku kai ni matsayin da ban kai ba kamar yadda nasara suka yi ma annabi isa dan maryam in kuna son burge ni ku nuna kuna so na inna ma ana abdun fa qulu abdullahi wa rasuluhu ni kawai bawan Allah ne ku ce bawan Allah manzon Allah shikenan an gama na biyu galibi idan an je irin wa'annan wajajen zaka ga ana haduwa ana gamuwa da ababen da suke haramun ne na farko kamar cakuduwar maza da mata cakuduwar maza da mata wanda haramun ne a musulunci cakuduwar maza da mata sannan amfani da kayan kaɗe-kaɗe da kiɗa da ganguna a yi amfani da badujala ana kiɗa ana ganguna irin abin da ake amfani da shi a coci irin shi ake ɗaukowa ana kiɗa ana kaɗe-kaɗe ka duba ka ga yanzu galibi abin da ake yi waƙoƙin da wasu mushirikai kafirai wasu fasikai suke yi su ne za ka ga an juya su wai da sunan su ne waƙoƙin yabo ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da kaɗe-kaɗe da wake-wake wanda manzan Allah ya lissafa wannan a matsayin alamomin tashin alkiyama wanda wannan haramun ne da kuma shaye-shayen kayan maye da kuma shaye-shayen abubuwan da suke gusar da hankali wanda kai ma a ciki har akan samu babban shirka yana shigowa kamar neman taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma neman agaji a wajen wasu waliyai waliyan da ba a da tabbas da kuma watsi da nuna kaskancin littafin Allah sai kaga a inda ake karanta majalisin littafin Allah wai da sunan cewa ana maulidi ko ana murnar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ga ana yin abubuwan da basu dace ba sannan abin da yake faruwa na asarantar da dukiya da almubazzaranci wanda Allah subhanahu wata'ala ya hana haka ya haramta haka sannan kuma da abin da ake yi na daga sauti a masallaci ana ihu ana dukan kirji ana ihu ana daga sauti a masallaci wannan haramun ne da tafi a masallaci wanda kwaikwayon kafurai ne mushrikai ana waka ana tafi Allah ya ce wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya iya ibadan su kenan in sun je ɗakin Allah shine tafi da iwace iwace da rawa wanda duka wannan kwaikwayon Yahudawa ne wanda kuma baya cikin ibadar musulunci wannan duka kuma malaman musulunci sun yi ijima'in cewa wannan din haramun ne Allah madaukakin sarki ya haramta shi a wajen maulidi akan samu ayyuka wayanda suke na haramun ta yinda wani zai tashi da sunan yana karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wai da sunan karrama annabi wai wannan yakan sa har annabi ya zo inda ake maulidi annabi ya zo wajen wanda kuma kaf malaman musulunci sun yi jima'i annabi yana cikin kabarinsa ransa kuma yana mafi kololuwan kololuwa a wajen Allah saboda darajansa alaihi salatu wassalam saboda karamansa da haka sai kaga ana ciki sai a ce bari a tashi a miƙe saboda a marabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ko da ma annabin ya zo miƙewa a marabci mutum dan ya zo wannan al'ada ce ta yahudawa musulunci ya haramta haka a musulunci duk wanda ya shigo waje ba a miƙewa dan a gaishe shi wannan ba musulunci bane kowaye shi wannan ba musulunci bane yanda ya zo kowa yana zaune a gaisa a haka amma a miƙe ko malami ya shiga aji ɗalibai su miƙe don su gaishe da malami wannan kwaikwayon yahudawa ne musulunci bai san da wannan al'adar ba addini ya hana wanda galibin zaga har makarantunmu na islamiyu sun ɗauki wannan siffar bar ma makarantun boko makarantun islamiyya malamin ya shigo sai ga ɗalibai sun miƙe wai za su gaishe shi wannan ba musulunci ba ne wannan ba musulunci ba ne to daka ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi na nan a cikin kabarinsa in an ce duk sanda ake maulidi annabi yana wajen to wanda kuma daidai lokacin ya je ziyartar kabarin annabi shi kuma waye ziyarta kenan ba kowa a kabarin kenan tun daga annabin anan wajen annabi kuma ba aljani bane shi mutum ne shi ana yin maulidi anan ana yi a can ana to wanne ɗaya annabi ya je wanne ne guda ɗaya annabi ya je kaga zaka ga akwai rudani a cikin tafiyar zaka ga mutum zai karanta maka tarihin annabi wajen maulidi cewa annabi an yi isra'i da miraji da shi saboda girmansa ya je sama wajen Allah yanda ba wanda ya je cikin halittu har ma ya ga Allah sai ya gama kuma sai zai gaya maka wai Allah yana ko'ina to da annabi ya je sama wajen wa yake Allah na ko'ina da aka yi isra'i da miraji da annabi ya je sama wajen wa ya je har ya gaya maka annabi ya ga Allah a sama to ya aka yi ga Allah a sama bayan Allah na koyina kaga wannan rudani ne kawai abu ne wanda babu dalili akan babu dalili akan shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa ya shiga kabarin sa ran da kuma zai fito a kabarin shine ran tashin kiyama annabi ya faɗa ya ce ni ne mafi ni ne shugaban ƴaƴan adamu ran tashin alkiyama ni ne farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa ya fito ta garin tashin kiyama zai fito ni ne farkon wanda zai nema ceto ni ne farkon wanda za a ba ceto sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daka ya yan uwa wayannan abubuwan da muka lissafa nasiha ce zuwa gare mu da kuma jan hankali zuwa gare mu lallai tabbas son annabi wajibi ne akan kowa amma alamar son annabi shine bin sunnarsa bin sunnar annabi kirkirarrun abubuwa duk alaman cin karo ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka galibi ma yanzu wayanda suke ikirarin cewa maulidi addini ne wayanda ba su fahimci mai zamani yake ciki bane hatta matasan da suke rike maulidin su ma sun fahimci cewa maulidin kawai just entertainment ne kawai tunda mata suna zuwa za a yi rawa shi ma bari ya je kawai rage zafi ne kawai shi ma ya san cewa rage zafi yake zuwa yi da ka ihu ne da buge-buge da wane ne da wane ne kaga yarinya ta sa matsatsun kaya ta fito baliga ta hau kan titi ta hau kan an ɗaura ta a bayan motar itace an sa mata spika tana rawa wai sayyada shi ko malamin da yake kira zuwa ga ayi wannan sayyadancin ya ɓoye matarsa da 'ya'yansa a gida in sayyada da gaske ne don me ba za ka fito da matanka ta hau bayan mota ba ita ma don me amma ka ɓoye matarka ka ɓoye 'ya'yanka duk duniya ba wanda ya san su ba hotunan su a midiya ka hana su amma ka ɗauko 'ya'yan mutane suna rawa fito da matarka ta yi rawa mana ta zama sayyada sayyadan ba matsayi ba ne in mace ta zama sayyada ba ƙarin matsayi bane ga mijinta fito da ita ita ma ta yi rawa mu gani in sayyada da gaske ne saboda haka sai ka ga mutum da ya kai babba shi kuma a tafiyar da ya kai babba duk wannan yawo da ake a ranar da ya kai babba shi banda shi naka shi yana gida talakawa ne wanda su ba su da galibu su ne masu yawo a rana amma wanda ya kai babba shi banda shi can an jima sai dai dan fito da motarsa a dan zagaya da shi ya gami ake ya koma gida ya zauna ya huta marasa galibu kuma shi a son annabi haƙƙi ne akan talaka da mai kuɗi ko zallan talaka ai da malami da muridi da shehi da kowa da kowa kowa ya fito mu gani inda gaske son annabi ake kowa ya fito mu gani baka ganin duk inda aka ce za a yi aikin sunna sai ka ga malaman sunna su ne a gaba za ka tafi wajen wa'azi sai ga su ne gaba gaba wa'azin ƙasa sun bar garinsu sun tafi can amma ya ce maka za a yi zikirin ƙasa sai ka ga talakawa ne kawai suke zuwa ina shehunan da suke garuruwansu me yasa ba su taho ba ina suke ina suke kenan ka zama babba shi kenan an ɗauke maka zuwa zikirin ƙasa in ka zama babba an ɗauke maka zuwa maulidi naka mutum yana talaka da ya ɗan fara kuɗi ya fara shiga motoci shi kenan shi ya watsar da wannan to da allah jama'a wannan wani irin addini ne naka duk wannan abin da muka yi wallahi ba mun yi hudu ba don mu bakanta ma kowa ba ne a'a mun yi hudu ba ne don mu bayyana ma kanmu gaskiya Allah ya san cewa mu mun sauke haƙƙin da yake kanmu wanda kuma kullum ana ƙalubalantar mutane duk wanda ya ce kaza da kaza sai a ce maka ka kawo dalili amma har yanzu an kasa kawo dalili sai dai a yi ta rudani a yi ta zage-zage yanzu sai ka gama kawo aya da hadisi sai wani ya je ya hau mimbari ya zazzage ka ya ce maka ɗan zina ya ce maka boko haram ya ce maka ɗan ta'adda wai su yi ma da sunan wani ya kawo hujja wai ya kawo dalili in kaga ana kazafi ana zage-zage ana kaza ana kaza ai hujja ta kare ne amma yanda na karanto aya da hadisi kai ma sai ka karanto saboda haka jama'a addini Allah ya wajabta mana mu yi shi gwargwadon yadda Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam suka karantar da mu addini kuma gaskiya ta riga ta bayyana ma kowa abin da ya rage kawai kowa ya ajiye son zuciyarsa ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kar wani ya rude ka wani ya daura ka akan addinin da Allah bai san da shi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama bai san da shi ba Allah bai saukar da wani dalili ba annabi sallallahu alaihi wa sallama bai karantar da shi ba duk wanda ya ce maka akwai shi sai ka ce bude ka karanta kar a daura ka akan bi bi bi bi dan tashin kiyama kai tsaye Allah zai maka hisabi duk abin da kai kuma Allah zai tambaye ka a ina ka samu zaka ce shehi ne ya ce mu zaka ce wani ne ya ce mu zaka ce kaza ne kaga wannan ba dalili bane a wajen Allah Allah ya shirye da mu Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم أصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا هادي يا سلام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صلنا إلى ما صاروا إليه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وقوموا لصلاتكم يرحمني الله وإياكم